الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإنك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na 21 ga watan 12 shekara ta 1445 wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan shida biyu da ashirin da hudu miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin kitabu tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab dan ba manta ba muna can muna nan ababi na annushara annushara kamar da wato bayani ya gabata shine mutum ya karanta wasu wasu abubuwa da zai karanta saboda ya nemi tsari na ko aljanu ko wasu cututtuka ko wani abu da ya harbe shi ko tsara na maciji ko harbi na na kulaba ko wani abu da mutum zai karanta saboda ya kare kanshi daga wannan abubuwan to ana kiran shi annushra amma wannan ana kiran ta nushra shar'iyya nushra da yake ya halatta haka zalika mutum an masa sihiri ya je ce zai kwanta sihiri da sihiri shi ma wannan ana kiran shi annushara amma shi wannan nushara ne wanda yake ba a halatta mutum ya yi shi ba ba halatta mutum ya zaje ya kwance sihiri ya je kwance da sihiri a irinsa ba sai dai ya yi da abin da yake ƙur'ani ko sunna babu laifi in yi amfani da wasu wato ganyayyaki babu laifi in yi amfani da wasu ƙwaya da wasu wato abin da tsiro ya fitar duk wannan babu laifi sannan a mun yi magana akan wato wasu abubuwa da Allah ta'ala ya haramta mana cin su ko da abun babu shirka amma idan Allah ta'ala ya haramta mana cin wannan abun bai halitta kai ce za ka yi maganin tsabi ko kai maganin bindiga ko kai maganin sara na maciji ko kai maganin harbi na kunama da ire-iren abin da aka haramta mana ba kamar yadda wanzu za a same su suna cin suna amfani da wato jini na maciji da wasu abubuwa da suke hadawa su ce formula ce wacce take kare su daga wato tsaran maciji da idan maciji ya kasu zai gudu kuma ce wannan bai halatta ba saboda wannan wannan wato jini din jini ya daga cikin abin da mu aka haramta mana addini mai amfani da shi a matsayin wani abin da zaka sha ba abinci ne ba sannan kuma ba abu ne wanda yake Allah ta'ala ya halatta mana mu rika mu'amala da shi ba sai dai yayin da kake neman ƙarin jini ko abin da ya kama da wannan abaka amma dai ba za ka je ka yanka dabba ka ce kai za ka sami wani moda ka tara in jinin ya zama ya cika sai ka je ka wani magani da shi wannan yana daga cikin abin da aka haramta mana sai daga cikin abin da aka haramta mana shine mai amfani abubuwa da mucina kamar aladu to za ka ce za ka hada wani magani wanda zai maka maganin wani cuta da ke damun ka ta hanyar naman alade kuma ka ci a fahimta ana muna magana a ci anan ba wai muna magana wani amfani da shi a wani bangare na ba ci ba a'a amfani da naman alade saboda ka ci shi ma wani ya daga cikin abin da yake malamai sun yi ishara kan cewa ba a magani da ire-iren waɗannan abubuwa sai ka je ka samu idan ma da gaske ne yana yin maganin to lallai tunda Allah ta'ala shi ne ya halice ka ya san abin da ya halitta maka na guzuri a rayuwanka akwai wasu abubuwa kala-kala da za ka sami su wanda ko dai suna yin maganin da ya fi wannan aladen ma ko kuma suna jiri shi saboda haka kana da dama haka zalika duk wata dabba da take da wato akai fa take da kuma kambori akai fa wato a haƙorinta tana afon wato na aka yi fake da ku wannan shi waɗannan ba da ake cin nama da shi fika da kasance sauri aka yi fashi ne wannan na ɗakun ba ya shi da ƙamburi to shi da fikoki da kuma aka yi fa duk dabba take da shi wannan matsala ya hana mu ci wannan dabba to za ka ce gaje ka ce za ka ɗauko wannan dabba mai aka yi fa ko ƙamburi ko kuma fika ka ce za ka yi magani da ita ta hanyar cinta ba ka ce bari ka samu zaki ko damusa an ce ba a wannan maganin baya yi wa sai da zaki wato nama ko kuma kitse na damusa ko kuma wani abu nashi ko kuma kumbansa eh musamman kidan zaki ana cewa ana da ana abuwa da shi to duk wannan bai halatta ba eh wannan bai halatta ba ka ce wai zaka sha ka ci wannan ai ci ne aka hana mu a fahimta nan eh wannan zai magana kan shafawa insha Allah yau wannan kan shafawa daban muna magana yanzu ci tunda ai ci aka hada mu ci ko to yanzu bai halitta ka je ka ɗauko wannan maganin wannan abubuwan ka ce za ka yi magani da shi ba a matsayin wata cuta da kake fama da shi ko don karyawa kaza ko karya kaza ko karya kaza duk wannan ba za ka yi amfani da shi ba amma ana akwai togaciya da da muka faɗa tun wata sati na kura wani akwai hadisi da ya tabbata yana cikin sunan sanadin sa sahihi ne akwai bambanci da malamai ke bayarwa na kura ko dai mun gane ko mu gane maza da ya halatta ya togaci kura ita saboda ana amfani da ita kan wasu abubuwa kuma daga cikin bambanci da ibn qayyim yake faɗa na kura shine ita ba ta da wannan wato kwalama nan cin nama kamar sauran su zaki da musa su za ga suna tana iya cin ma kwanan nan wato nama tana kuma iya rayuwa da abin da ke ma ba nama ba su ko waɗannan duk iyayen da suka nama nama ma ba sa cin kwanan ne sai ɗanye kuma wato yanayin abin da ubangiji ya bata na wato farauta na dabbobi bai kai nasu ba don haka alkowa a sabu'iyya inji ibn qayyim bai kai nasu ba wataƙila shi yasa mazala ya mana wato ya mana wato ruksa na wato ita kura din ana amfani da kura wajen aka ce wajen kare sihiri da sauransu su ya sun suka sanya suke hadawa wannan koda kaji wani ya ce yana neman naman kura ya ce shi zai kare wani sihiri ne karka haramta mishi wannan ya daga ci abin da yake maza Allah ya riga ya halatta mana kuma wannan shine mazhaba na Imam Ahmad shine mazhaba mazhaba na Imam Isaac ibn Rahuwiya shine mazhaba na Imam Shafi'i shine mazhaba na Abu Thawr shine mazhaba na manyan manyan malamai bin Hazm al-Zahiri shine ikhtiyarin Sheikh Sa'ib Taymiyyah ibn Qayyim da sauransu saboda hadisi da ya togace kura ita kura an togace ta amma in dai ba kura ba duk wani dabba wanda yake cin da aka yi fansa da fiƙansa to wannan ba za ka cika cika ce zai maka wani magani ba a sai magana da aka yi yanzu nan kaga ana mun haramta wato ko ce Allah ta'ala ya haramta mana waɗannan dabbobi mai magani da su ta fuskanci da musa an hana mutum sani saboda aka bai halatta musa mu dauko wani abun sa ba musa a ce maganin da za mu sha haka zalika wato zaki amma yanzu misali aka ce za mu yi amfani da shi ne wajen mu shafa a jikinmu misali shi kitsan kitsan zakin da amfani da shi wajen shafawa a jiki wannan wasu daga cikin malamai da yawa suke cewa wannan babu ne wannan babu haka zalika wani bangare na na jikin wato alade aka ce wannan magani idan aka hada da wannan din aka shafe jiki ko wani abu da shi irin wannan to wannan babu ne za mu yi amfani da shi kamar wanda wannan shine abin da Ibn Taymiyyah yayi magana a cikin Al-Fatawa al-Kubra yace wannan babu ne da da zumma inda akwai bukata bukata shine wato akwai rashin lafiya din da zai sa a amfani da shi sannan kuma idan aka yi ba wai canfi ne ba dan dai an ga yana yana iya magani din to babu ne a shafa saboda a sami wannan wato waraka din saboda bukata idan kuma an samu waraka shi kenan sai a sai a sai a wanke shi ka tsaya a cigaba amfani da shi kar kuma amfani da shi wajen da za a riƙa yin kada kai na ibada kamar inda ake wato kafin da ake ibada ko wani abu irin wannan in za a yi kuma kashi za a yi a masallaci a ɗan fita inda za a je ne a yi magani shi kenan an yi an gama babu ne in babu bukata ko kuma shi kenan wannan kaga bai kamata zama muna mu'amala da abin da yake ba ba halal ne mace ba ban malamai suna faɗa ba a nan hatta giya ya hana ta mana mu sha amma da misali wani dalili zai sa mutum ya yi rauni zai zo haka ya dan samu giya haka ya dan sa abu da ga shi ya wawace da giya din wala malamin sai babu laifi saboda ba yana yi ne a wajen abin sha ba yana yi ne wani abin da ba abin sha ba shi ko duk wani baya cikin abin da zai aka haramta maka kai amfani da wani abu wani bangare na giya saboda kawai ya kwana ya dan jirkice da juna ya yi kaza ya kaza ya kaza duk wani babu ne haka zalika ban malamai sun halatta ma a ta misali wani fitsari tsari ko wani kashi haka da sauransu ya zama da babu wani abu da zai dan jini na dan kwarara a cikin ka kawai sai ka ga sai dai wannan jasa ne ka gani a wajen shi ne zaka dan sa a wurin ka toshe wannan ba da toshe na babu laifi babu laifi ka sa saboda ka toshe wannan abun in bayan wato an riga an samu wani abu kuma sai ka wanke shi kenan ka ci gaba da uzurin ka dan haka wato duk wani magani da za a yi in dai na ci ne to kaga ba za ka amfani da shi a cikin abin da aka haramta maka ba amma kuma in da abin da aka haramta maka ci ne to za ka yi amfani da shi wajen shafawa ko wani abin da ya kama da wannan ko wannan babu ne a ita al-mishra kamar yadda muka faɗa ko wace ilmu kai ya faɗa akwai annushara kamar yadda wato magana da ibnu qayyim ya gabata akwai nushara wato shi wannan magunguna da ake yi ko dan wato a kwance sihiri ko dan a wata kunama ta harba mutum ya wani wasu magunguna da zai zama ya rabu da wannan radadin ko maciji ya sare shi wannan sune annushra ibnu qayyim ya mana magana yake cewa annushra akwai wanda yake halal ne akwai wanda yake kuma wato haramun ne nushra wanda yake haramun shine wanda ake yin sa ta hanyar neman wato taimakon ankwamai a ce za a wani matsafi da ya yi tsafi sai aka je aka samu wanda ya fi shi tsafin kuma ya kwance wannan tsafin nasa wannan shi ne ake cewa na haramun ne kuma idan mutum ya yi ma ana tantaman wato imaninsa Allah ya tsare mu haka zalika abin da yake kuma ba shirka ba ne amma kuma shi haramun ne kamar irin wannan da muka faɗa yin wato magani da kunama na abin da aka haramta baka to banda wannan sai wato annushira wanda ke halal yau insha Allah mu magana da zamu kenan annushira wacce take halal a su kansu wato iri-iri ne akwai nushira wacce take an samu ne kai tsaye daga manzan Allah annushira ce shar'iyya ma'thura wato an same ta ne kai tsaye daga manzan Allah shi ya faɗa yace in akai kaza zai kare ka daga kaza to wannan shine ake kira annushira ash-shar'iyya al-ma'thura wannan su addini ne ba kai aiki da su addini ne kai ta kula uzai addini ne ya wato kaci kace bari in ci wato a me yake da suna dabino jazakallahu khairan dabino guda bakwai ka karya da su ajuwa wannan idan kai addini ne wannan ba wai ba ma wai halal bane in kai ma za ka samu lada wannan kai da sunan cewa kana musulman ma'aiki ne to wannan za ka samu lada to wannan su ake kira annushra al-ma'thura ash-shar'iyya wanda aka samu daga manzon Allah kuma na shari'a wanda yake duk wanda ya lazumci wannan to zai samu lada daga cikin akwai annushra al-mubaha nushra al-mubaha shi wanda ke na halal wanda ke ishtihari zai iya shiga ciki sai da aka jaraba ne aka gani sabanin wanda ke cewa ba za a iya samun nushira wanda take musamman da wato kwaran aljanu ba ya ce sai da a samu daga nasi kawai ba za a jaraba a ga alaman wa kaza yana yi ba wannan ba haka magana yake kai tsaye ba akwai da malamai ke bada wato ma'aunai duk wanda ya bi wannan ma'aunan to ya kawo wata ya ce in ya karanta kaza shi yana gani zai iya kwaran aljanu to akwai irin ma'aunai da ana iya karba ba bai kuma shiga cikin babin ya kirkiro wani abu sabo addini ba za mu zo insha Allah mu ƙara yin wannan magana ɗin nan abinda muke magana shi ne mutum kafin da yake na ƙur'ani sai kuma yana kirdadan wasu ayoyi na ƙur'ani sai ya ce shi yanzu ya jaraba wannan wacan nan aya ya ga cewa duk yayin da ya karanta to aljanu suka zama sun kama gabansu ko kuma wanda aka mishi sihiri akan samu wato sa'a ubangiji ya zama ya wato ya kwance ma wannan sihiri din ya kwance wannan da bai bai na sihiri din ta hanyar wannan karatu da aka masa na wannan aya din wani ce ya gane ba wai daga manzo Allah ya gani ba a shi dai ya gano ya karanta in an karanta haka to wannan shi ake kira wato an-nushra al-mubaha al-ijtihadiyya at-tajribiyya wanda aka jaraba haka zalika yace ya jaraba ya ga waɗannan wato ganyayyaki waɗannan wato kara kaza ko ice kaza aka amfani da shi ko kuma kwaya kaza idan aka amfani da ita su ma duk suna yin magunguna da sihiri kaza sihiri kaza idan ya jaraba ya ga haka to akwai yadda za a karba akwai yadda kuma malamai suke cewa ba za a karba ba za mu fara magana akan annushriya annushra ash-shar'iyya al-ma'thura wato nushra da aka samu kai tsaye daga manzo Allah wanda idan kai wannan abun addini kai shi wannan kaga yanzu misali in ce ni ba zan yi amfani da wasu magunguna da masu kamar ruku yake bayarwa ba wanda ba daga manzo Allah aka samu ba wannan ba ban da zalimi kuma dama wannan inai yana ya shiga cikin babin mubah ne halal ne ba ya da bambanci kace kai ba za ka sha a wato maganin ulcer ba irin wanda muke sha wannan dai na MMT haka kace kai sai ka sha mai tsada wannan kaga ba halal ne kace ba ka sha wannan ba sai ka je ka sha wani ya halata ko kace kai ba za ka amfani da bature ba za ka amfani da gida ne za ka je ka sha kuka ne ka kada ko wani irin wannan wannan ya halatta saboda ya shiga cikin wato babi na al-mubahat to shi maza Allah ya tabbata kamar da aka sani a cikin as-sihah maza Allah ya kasance yana karanta maka sashi ulauzai yana karanta maka shi ulauzai yana yana wato neman tsari ta hanyar wannan wannan ulauzai din lokacin da aka masa sihiri ai ulauzai aka saukar masa ya karanta shikenan sai wannan sihiri ya kwance baki daya saboda haka ga wannan kai tsaye maza Allah wato sunna ce a wajensa na cewa yayin da kake jin cewa kana fuskantar wani barazana na an maka wani samu ko abin da ya kama da wannan wannan ula'uzai idan ka lazumce su to insha Allah ana jin cewa ba ana ji ba ana tabbaci ana tabbaci ubangiji zai kawo maka waraka a wannan abin da kake karantawa mazalla bai gushe ba yana ya ci gaba da karanta ula'uzan nan har lokacin da kuma ga Allah har lokacin da bai da lafiya ita Aisha ita ta dinga dauka tana wato tana wato daukan wato hannunsa tafin hannunsa sai ta karanta masa na ula'uzan shi ke ta toba shi ke sai ta shafe mashi jikinsa da hannunsa inda kaga tana ganin ita hannun maza Allah ya fi hannunta wato falala da daraja wanda kuma haka ne to kaga shi magana ba shi ne ma ba ba shi ce ta karanta masa ba amma da yake ta bukaci ta fahimce yana bukata ka san yana daga cikin kamalan tauhidi kar ka zo ka ce wane zo ka karanta mu ruqya eh ba ka tashi ka je ka daukan ka je wani kanti na mai ruqya ka ce ya maka ruqya ba daga cikin kamalan tauhidi kamalan tawakkali ka ci karka ce ya maka shin ya ga da ya ga alama ya dace ya maka ya maka kuma ɗan uwanka sun ga alama ya dace maka addu'a su maka amma kai ka tambaya ruqya ana ba addu'a ba ruqya eh ba in za a tuna ba wannan shine hadisi da muka baro a baya ba cewa su ne wanda ba sa nema a musu ruqya ruqya la yarsaquna su ba sa nema a musu ruqya wa ala rabbihim tawakkalu kuma suna dogaro da ubangiji saboda haka wannan babu laifi maza Allah kuma banda shi shi kansa yana karanta ma yana karanta ma wato jikokinsa Hassan da Hussein yana karanta musu addu'o'i na ruqya وعيدكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين دامة haka wannan duka addu'o'i da maza da yake karantawa saboda wannan annushra ce shar'iyya al-ma'thura in ka karanta ga na farko kai koyi da wato biyayya ga manzala da kai sannan kuma zaka samu fa'ida na wato garkuwa sannan banda wannan akwai hadisi da tabbata a cikin sahih muslim da musnad imam ahmad da sunan abi dawud da an-nasa'i ibn majah hadisin uthman ibn abi al-as ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani wato radi ya dame shi sai ya ce aina cewa ka da yuhliku ni wannan radin saura ka dai ya halaka ni qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce masa imsahu bi yaminika sab'a marrat ka je ka shafa inda yake maka radin nan da hannun damanka kaga ba hannun hagu ba da hannun damanka so bakwai wa qul sanan ka ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu ya ubangiji ina neman wato tsari da izan ubangiji buwayan ubangiji wa kudurin da kuma ikonsa min sharri ma aji daga sharrin abin da nake ji a jikina na radadi wato idan ya karanta sai ka karanta wannan addu'a so bakwai insha Allah za ka ga wannan radadin ya tafi kada ka dai yayin da yanzu kake jin kai ba wani radadi wani abu ka gane ba wani ya ce da ka gani sai ka fara jin wani yan abubuwa a jikinka shikenan ka zo kawai wannan addu'a a'udhu bi bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu in wani za ka karanta ma a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma tajidu in mace ce min shari ma ta jidina shi ke nan karta mata so bakwai mata kace shi ke nan an insha Allah za ta ga abin da wato wannan addu'a zai mata yankan wuka ne wannan mujarrabi ba ba mujarrabi ba wannan kat ne mazala shi ya fada kai tsaye qala sai shi a Uthman ibn Abi al-As shi fa fa'altu sai na ayi wannan addu'a fa adhhab Allah azza wa jalla ma kana bi sai ubangije ta kimin da wannan radin baki daya falam azal amuru bihi ahli wa ghayrihim kuma ban gushe ba haka da dinga ta umarnin iyalai na cewa su ma su rika yin waɗannan addu'o'i da ma wanda ba iyalai na ba ina gaya musu cewa su rika yin waɗannan addu'o'i kaga a duka wannan nushira ce shar'iyya wato addu'o'i da mazala ya koyar da su wanda ke duka a shari'a aka same su sannan mazala ya yi musu wato sahabbansa wasici da su dinga yin wato su dinga yin ruqya da littafin Allah su dinga yin ruqya da littafin Allah kamar yadda yake a cikin hadisin Aisha ibn hibban ya rawaito shi za mu zo mu kara kanta wannan hadisi insha Allah a gaba sannan kuma gami da kuma kambun baka ko kuma kambun ido akwai wanda shi ubangiji aka halice shi ba wai saboda yana ba maita ba shi maita haka wannan matsafi ne wannan ba wai shi ake magana ba a'a akwai wanda ubangiji ya halice shi shi wato idan ya ga wani abu ko sha'awa ya bashi sai ka ga abin kuma yana nema ya balbalce kuma eh ko wani kuma ya tofa albarkacin bakin sa ne to wato maganin wannan shine in zai in zai ka gani ka sa Allah ta'ala a ciki ka sai Allah ta'ala ya albarka shikenan kaga ka sa Allah ba abinda kuma yake rabiwa da sunan Allah kuma ya lalace saboda haka in ka sa sunan Allah shikenan amma ka gani ka ji a zuciyarka kai bara ma kai ne kaza kaza kaza kaza kaza shikenan sai kan aje ko ina sai ga shi wannan mutumi in mota ce ta lalace in kan aje ko ina an yi an ji an yi azan da ita ko wani abu makamancin wannan wannan haka Allah ta'ala ya halice su ba yanda aka iya in aka fahimci akwai irin wannan to abu da tabbata a cikin sunan da sanadi ingantacce hadisi al-a'mash Sulaiman ibn Mihran daga Ibrahim ibn Zayd an-Nakhai daga Aswad ibn Yazid daga Aisha maza Aisha take cewa kana yu'maru al-a'in fa yatawadda'u thumma yaghtasilu minhu al-ma'in ana umartan wato shi wanda wanda wanda ke da wannan kan bakar ko kan ido shikenan sai ya alula da ruwan da ya alula da shi sai a samu a samu shi wannan wanda aka yi wannan kan baka ya same shi sai ya wanke jikinsa da shi ya yi wato kamar wanka da shi ko abin da ya kama da wannan wannan insha Allah shi ma idan aka yi kuma aka kara da addu'a to wannan kan bakan nashi zai tafi kaga wannan abu ne na biyu na faɗa na faɗa wato addu'a na abin da za a yi dan koran shaidanu ko koran wani rarradi mazala kai tsaye yana yi kuma shi ma ya yi ya kuma ce a yi wannan kuma kan baka in ka gani shi ma wannan za ka iya yi ma kanka babu laifi mutum ya samu garkuwa daga waɗannan abubuwa sannan kuma banda wannan akwai garkuwa da matsala ya babu daga abubuwan da za mu ci shi kansa yace suna taimakawa wajen wato koran sihiri da kuma abubuwa da suka yi kama da wannan asalin wannan ya tabbata a cikin sahihaini da kuma as-sunan hadisin Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas daga babansa Sa'ad ibn Abi Waqqas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa man tasabba'a bi sab'i tamaratin ajwa duk wanda wato ya kalatansa ya karya duku duku da wurwuri da wato dabi na guda bakwai a ajwa na ajwa lam yadhurahu dhalika al-yawm sumun wala sihr da dai wato dafi da zai ci a wannan rana ko kuma wani sihiri da za a masa ba zai cutar da shi ba mazala ce ajuwa guda bakwai lafazin bukari shi ne manistabaha wanda wato ya karya da waɗannan garinsa ya waye da waɗannan wato dabilai guda bakwai mutum zai ci shi alar rik kamar da wato abbas ke faɗa ya ci shi a farko kafin ci komi ya samu wannan dabilai ya ci guda bakwai wannan kamar tiryak ne kamar wato magani ne da in ka ci zai karya duk wani wato cuta da ke cikin jikinka musamman idan wani wato dafi ne ka ci ko wani sihiri aka baka insha Allah ta'ala zai karya baka manzala ce ajwa dabiu na ajwa wasu malamai aka suka dauka suka ce sai dai ajwa shike kadai ke wannan wasu malamai suka ce a'a wannan ajwa da ake magana ana misali manzala ya maka ba yana ya kadaita wannan magani da ajwa ba kamar asidi yake cewa wannan misali ne maza Allah ya kawo amma yana maganan wato duk wasu dabinai guda bakwai idan ka samu to ka ci guda bakwai insha Allah ta'ala za ka sami wannan wato fa'ida in kai ma Allah ta'ala ya dace da mu salaka ni na bai ganin ko da ba ba ajuwa aka samu ba idan ka samu dabinai guda bakwai ai yana daga cikin jinsin ajuwa din in an samu ajuwa to yafi amma ba samu ajuwa din ba a samu ko dabino ko guda bakwai idan bakwai bi samu ba abubuwa su yi tsada sai a koma ko uku a yi mara mara in kuma uku bai uku za a dan ya karawa aje biyar amma dai kar a wuce bakwai tunda mazala bakwai ya bayar sai dai in zaka ci da ka ji dadi to ko kuma daban amma dai shi dan wannan magani maza Allah ya faɗi guda bakwai ne amma wannan idan an lura wannan wato addu'a wannan wato abin da zaka ci yana da alaka da wannan ranar ne wannan ranar wannan yini din kaga karkace bari in ci na kwana kaza a kullun da ake son ka lazumci cin sa insha Allah wannan sihiri da za a maka ko wani wani wato harbi da zaka samu to zaka samu saukin sa ko da ma ubangiji ya riga ya kaddaro maka zaka samu wannan harbin macijin ko kuma harbin kunaman to insha Allah saboda kana yawan cin wannan abin zaka samu saukin shi nan da nan da an yi magani zaka ga magani din wato ya ya tafi maka da wannan cuta din to wannan kaga dai ana duk waɗannan sun fado cikin annushra al-ma'thura ash-shar'iyya ne bazan matsa akan wannan ba saboda na san akwai su da yawa kuma da yawa ana jin malamai suna faɗi to abinda zai kara za mu kara shiga shine to ita wanzu wannan annusha da kuma wannan duka daga zala aka same su to waɗannan addu'o'i da za a yi ko kuma a cire akwai sihiri ta hanyar yin addu'o'in nan ko kuma ta hanyar wasu abinci da zamu ci a karya sihiri tauqifiyya ne ko ijtihadi na iya shiga ciki wato sai dai mu tsaya akan abin da inda aka tsaye da mu a shari'a abin da muka samu maganin sa mu hakuri mu amfani da shi abin da muka ba mu samu kuma ai hakuri haka nan ko ku a za a iya zuwa a ɗanyi bincike idan aka yi bincike shi kenan a ƙara samun wasu sauran fa'idoji ɗin to abinda aka samu da ma akwai masu cewa su sai dai kwata-kwata ma a rika yin waɗannan kuyaɗin ba to sun ga abin da aka zo da shi na ɓanna to kuma shi ƙa'idar shari'a ba ka maganin zafi da zafi ba ka zuwa wani dan ya zo da wata bida'a ka kuma zai inkari ka ba ka zo da aka gulubi kuma idan masu rukuya suna yin kurakurai da dama to kuma ka za ka ce a kulle kofan rubiyan baki daya to in kai wannan kaga ba haka ake ba sai ka shiga cikin kai maka ninkaya cikin ayoyi da hadisai kaga meye na halin sai ka fada wannan kuma da halin shikenan sai ka sai ka ja hankali akan sa wannan shi yafi dacewa abinda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana halatta kowane irin ruqya kowace irin ruqya za a yi yana halattawa mutakar babu shirka kuma babu saba ma shari'a a ciki wannan shi abin da aka samu kaga aka ce kowane iri sai aka maka sai dai wanda ba shirka ko bai saba shari'a ba kamar an ce ijtihadi zai shiga ciki kenan wannan kamar na faɗa maka haka ne hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim da cikin sunan abi dauda da sanadi ingantacce daga auf ibn malik auf ibn malik cewa kunna narqi fil jahiliya mun kasance muna yin ruqya a jahiliya tun kafin musulunci ya zo mana fa qulna ya rasulullahi kaifa tara fi zalika mazala ya me kake gani game da wannan ruqya da muke yi mu ci gaba ko mu bari kaga ba cewa yayi wai kai ka koya mana sabo ba a wanda muke yi a baya mu ci gaba ya yi ko mu bari ko kuma duk abin da suke a baya ai an gina shi ne akan ijtihadi an gina shi ne akan yau da gobe gogayya trial and error sannan aka samu trial and success ko ko ba aka ba sai da aka jaraba aka yi kuskure aka jaraba aka yi kuskure daga baya aka jaraba kuma aka yi daidai saboda haka sai maza da yake ce masu yace musu a'ridu alayya ruqakum ku bujuro mun da ruqyanku da kuke yi la ba'sa bir ruqa ma lam takun shirkan babu laifi a riƙa yin ruqya mutukar wato ba shirka bace babu laifi a riƙa yin ruqya mutukar ba shirka bace maza da nan kaga wannan abin da ke kuta mana shine yakan halatta maka dukkan wata ruqya mutukar dai ba shirka bace sawa'un ta daga bakin mazala aka ji ta kai tsaye ko ko daga tajriban wani wato jarabawa ne wani ya gani mujarrab da ya gani ana yi mutuka rukuyan babu shirka to za a iya karba sabanin wanda yake cewa a rukuya sai dai ta zama ba ki daga manzo Allah aka same ta in ba haka ba shi ba za a karba ba wannan duk wanda ya faɗi wannan magana to bai fahimci hadisan manzo Allah ba manzo Allah cewa yi la ba'sa bir ruqa ma lam takun shirkan ya tabbata kuma a cikin hadisi a cikin as-sunan hadisin Amir ibn Shahil ash-Sha'bi daga imran bin husayn daga mazala mazala da cewa la ruqyata illa min aynin aw humah babu ruqya wato inda yake cancanta a yi ruqya ma in za a yi ruqyan ba babu kamar wato kambun baka da kuma wato huma huma shine wato wani sara ko kuma wani dafi da wani dabba ya dasa summa mutum shi shine huma mazala kamar anayin ba wai yana cewa ka a yi ruqya saboda shiga ajani bane yana magana cewa abin da yafi cancanta a gaggauta a yi mashi rukuya din to shi ne waɗannan abubuwan saboda su ne suka fi sauran kai mutum kuma sun fi sauran nan da nan su kama mutum inda mutum duk yayin da ke huda ba zai rasa akwai abin da dan harbe shi ba to shine mazalaka cewa la ruqata illa min ainin aw kuma wannan muhimmanci ne yake nuna a rukuya kan waɗannan abubuwa kuma duk yayin da mutum ke yi za ga ubangiji yana kare shi mutukar zaka tashi da safe kai ta yin addu'o'inka na kula uzanka to insha Allah dan kulama kaza kaza ubangiji zai kare ka daga cikin malamai ina ji Abdul Abbas al-Qurtubi yana fada ko Abu Abdullah al-Qurtubi ne yake cewa ya zo wata rana kawai sai ga kulama ta harbe shi sai ya rika tuntuntuni wai me ya jawo masa wannan abin ne sai ya tira cewa ashe zikirin sa ne bai to kai ubangiji kai baka san abin da ubangiji ke maka ba ya ta ina inda zaka je ka zauna kai wasu dabdalanka kwari ne miyagu a wurin wanda inda dan addu'an da kake yi ba to da sun alaka lasanar su akan ka yanzu duk inda waɗannan mace zai waye ai muna rayuwa da su amma sai ga suna hudan mu muna hudan suna hudan su muna hudan mu sai yayin da wato aka sami akasi to duk wani addu'a shi ubangiji da shine sai ya zama ya nuna musu ga hanyar kuma ku bi mu kuma ga halamu hanyar mu cigaba da rayuwar mu shi maza ce la ruqya illa min ainin aw kuma da ka samu abu ka cigaba da neman wato albarka da kuran Allah ta'ala diya da kuma zaka tufa albarkacin bakin ka kai ma ka tufa albarkacin ka da neman albarka ga wurin Allah ta'ala wannan zai yi maka maganin dukkan wasu wato abinda ba a so a nan kaga shi ma fada salaru ya illa min ainin aw huma wannan kaga ya mazalla ya bar mana shi a buɗe kamar yana nuna mana cewa to ijtihadi zai shiga ciki wajen wato akirdadi ayoyin da za a yi rukuyen da su sannan kuma akirdadi adadi shi ma adadi yana daga cikin abin da ake da musabani sosai a kansa wasu suke ganin adadi kai dai ka ce a faɗa a karanta amma dan me zaka ce guda bakwai idan ka samu bakwai ai bakwai wannan kamar mai kamar ibada ce ce shi ma a yi ta so bakwai ba kuna cewa ba muna cewa duk wanda dai wanda yace ai ibada so kaza to amare masa an bare masa kayansa ba to ita ma shi ma wannan ai addu'a ce ba dai ma duk Allah ta lai tsari bane to dan me zaka kawo wata iyaka to shi kamar yadda na faɗa da ire-iren waɗannan abubuwa abin da yake bukata ga yan uwa ahlus sunna da su suke kawo waɗannan abubuwa a rika wato kalkwalewa tsakanin nasoshi kai ka zama ka ganin nasi da ido daya ka a kaje ka gaya maka ba ta suka mu'amala da kowane nasi to sai ka zama ka a wannan a sannan kuma wannan yana ƙara nuna mana wato halaccin yin ruqya din tunda mazala ce la ba sa bi ruqa ma lam takun shirkan sadaka duk abin da yake na ganye ne a gabe yana amfani kamar albasa kamar yadda nace yana amfani wajen dafin dafin kunama sai tafi maka da shi nan da nan to kaga wannan ai abu ne wanda yake bujar an jaraba an gani to duk wani abu da aka jaraba wani saiwa ce ko sassaƙe ce ko ma mai aka jaraba aka ga yana yi mazala ai ya babu shi a buɗe yace babu laifi ga duk wata ruƙuya mutkar babu shirka a ciki a waɗannan abubuwan an lura guda uku ne akwai ijtihadi wajen karanta aya to wannan isha muka ce ijtihadi da ya shiga ciki shi ba da zamu maganar sa akwai ijtihadi kuma wajen faɗan adadi a ce ayatul kursi amma so adadi kaza zaka yi ko a kwana uku so kuma bakwai bakwai shi ma wannan shi zami dan lokaci a kansa sannan kuma akwai kuma rukuya da ake da hanyar magariya da timfafiya da kaza waɗannan ya halitta kuma halitta ba wannan abubuwa guda uku sune suka bada saura sannan kuma sai mu cika shi da kuma tunani da ake yi a ijtihadi wajen karanta wasu daga cikin ayoyi na Qur'ani a hujja anan shine hadisi da ya tabbata a cikin a cikin sahihi na Ibn Hibban ta hanyar Amara ibn Abdurrahman daga Aisha mazala yake ya shigo sai ya ga wata mata tana yi ma Aisha ruqiya wata kila ko wani abu ya harbe ta ko kuma tana mata ma rigakafi saboda kan wani abu ya harbe ta wani abu makamacin wannan dai ba faɗa ba to alijuha aw tarqiha tana mata ruqya sai mazala ce alijiha bi kitabillahi to ki mata wato maganin da littafin Allah kaga nan mazala da yace ayi mata maganin da littafin Allah wato sakakken magana yayi zai shiga dukkan abu duk kowace aya to idan kuma ni a wato kokari na sai na je na karanta wata aya sai daga ita wannan ayan tana tana fa aiki sosai misali na je na karanta aya ta wato sota qaha musamman inda aka samu kissa na wato annabi Musa da masu sihiri to sai naga wannan wurin yana aiki sosai ni ko sai na ce bari zan karanta bai biya mun kuma sai na ce wani ma kai ma an kana so ka je ka jaraba kaga ba wai ka'ida na baka ba da zan bada ka'ida in ce in ba a amfani da wannan bato ba ma zai ci ba baki da to yanzu wannan kaga na toshe abin da ke biya kofar da take a yalwace ba ya halatta ga yadda ka karanta wannan na soci tsaha wani je kanta na soto kul wallahu ma shi ta masa karka ka toshe amma kuma babu laifi in ka jaraba ka gaya maka kai ka ce to ni na jaraba ka zaya min wani ma ya ga yana son yayi shi kenan yayi a matsayin magani a matsayin magani wannan abin da sa ba da suke halatta irin wannan saboda manzo Allah ya ce aliji habi kitabillahi kaga bai kaide wata wata aya kan ba wata aya ba da haka kai ma idan ka faɗa kace wata aya kaza ya maka wannan babu laifi shi sa ibnu qayyim yake cewa abinda malam ya kawo da wata sati ibnu qayyim yake cewa dole qur'ani bai bai warkar da shi to Allah ba zai warkar da shi ba ko kuma ka Allah ya sa waraka ibnu qayyim ya faɗa wannan a cikin wata sati na ce a cikin ibnu nabawi a cikin zalim ba'at ya faɗa abinda yake magana duk yayin da mutum ya zama ya haɗa maganinsa na na wato asibiti da zai yi ko saiwa da zai amfani da shi wani ya mashi maganin wani abu amma ya haɗa shi da ƙur'ani to yanzu wato ya samu makansa wani abu ne guda biyu akwai wato magani na jikinsa sannan akwai magani na ruhinsa idan ya zama kayan maganin jikinka ba kai maganin ruhinka ba to da matsala idan ka zama kayan maganin ruhi ba kai maganin sauran jikinka ba to wani dai za ka iya wayewa lafiya amma dai shi ma dai ba haka ake so baki ɗaya ba to idan ka haɗa duka guda biyu Qur'ani shi kuma wani lokaci ba ma wani lokaci ba yana maka magani na jiki da ruhi din to kuma sai kuma kada kuma da magani kuma na asibiti kaga yanzu zai kara maka wato wani haske akan haske kenan shi zai ibn qayyim ke cewa duk wanda wato Qur'ani bai ba shi waraka wato ba kar Allah ya sa ya samu waraka din a wannan hadisi na aljihabi kitabillahi kaga kamar da na faɗa yana nuna mana cewa a babu lafi duk kowace aya Allah ta'ala ya fahimtar da wani ta hanyar karantawa karatu wanda yake na fi sabilillahi ba kafi da zan je ina yin shi a wani siga na daban ba kamar idan naje ina kanta soto yasin da na zo wajen mobil in ƙara dawowa in sata a ban ƙara dawowa farko kaga wannan wani wata siga ce daban na kawo kuma ita wannan bid'a ce a karatu na fi sabilillahi da na kanta na ce to amma wannan ayi dan ka zo kanta su kafa bakwai to wannan shine muke cewa to a qur'ani dai mazala hadisi mazala ce aliji habi kitabillahi haka idan nace wannan aya ne ina ganin idan ka karanta zai maka magani wannan babu laifi duwa da wannan hadisi din banda shi kuma mazala ya tabbatar da wasu daga cikin sahabbai a ijtihadi da suka yi na karanta wasu zaɓo wasu daga cikin ayoyin Qur'ani suka karanta domin maganin sihiri daga ciki akwai hadisin da yake cikin asayi a cikin wato as-sunan hadisin Kharija ibn Salt at-Tamimi daga kawunsa cewa kawunsa ya zo wajen manzon Allah sai ya musulunta to bayan ya musulunta dan abin da ya koya ba yawa wataƙila Qur'ani ne kawai da wasu ibadatu ka ya koya sai kuma ya juya zai tafi daga zai tafi koma inda ya inda ya fito famarra ala qaumi indahum rajulun majnun sai zai gitta wasu mutane a wajen su akwai wani mutumi da aljanu suka shafe shi ya samu wato wato tabin shafan aljanu mudaqun bil hadidi har ma ya zama wato an sa shi a turu an daure shi da wato da madauri na karfi saboda wato kila yana duka ko abin da kama da wannan faqala ahlu sai iyalansa suka ce inna hudithna anna sahibakum hadha qad jaa bi khairin ana ba mu labarin cewa wannan aboki wannan mutumin naku maza Allah kenan ya zo da dukkan wani alkhairi fa hal indaka shay'un tudawi kana da wani abu ne da zaka mishi magani ka duba ga imanin sahabbai bai wani ba da musulunta ba amma ya riga ya san cewa kawai shi in tunda an faɗi maza Allah kuma da sunan maza Allah za a yi kawai da sunan shiriyarsa kawai sai ya shiga kawai ya ce bari ya masa ta ce fara kaitu fata ta kitab sai na je na karanta masa fata shi ke kawai sai ya wanke a wata ruwaya fara kahu bi umul qur'an sai mishi wato rukuya da umul qur'an so fata kenan filakata ayyamin tsawon kwana uku gudu watan wa ashiya safiya da baraci kaga da farko karanta fata ijtihadi ne ba zan ya gaya mishi ba cewa kuma zai karanta a kwana uku adadi yayi kuma adadi yayi ba ijtihadin sa ne sannan kuma cewa zai yi safiya da barace shi ma wannan ijtihadin sa ne a kullama katabaha di yayin da ya gama kanta fatiha din jama'a muzaqahu thumma tafala sai ya tattaro miyansa kadan haka sai ya dan tufa ma shi wannan mayar lafiya din faka annama ushita min iqalin shikenan sai sai ya zama yayi wani kamar an raba shi da wani wato da baibayi ya haka ya rika masa da na farko yayi kaman an samu sauki na biyu an samu sauki na uku kawai sai ya zama kamar an wato an cire mishi duka wato daurin baki daya fa bara sai ya warke fa aquni mi'ata shatin sai suka bani wato tukwici wato a tumakai 100 sun su lokacin abun babu ya auren su inda kusan duk aka shi aka dogara fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu amma sai wato ya zama yayi ladabi sai ya zo wajen manzo Allah sai ya bashi labari dan bai tabbacin abin da ya shirya ne ko ba shirya ba sai zai bashi labari fa qala sai hal illa hada kai wani abu ne banda wannan wato ya ga mishi gaskiya kar ka zama ka dan babai wasu abubuwa fa sai yake cewa la yace ba abin da nayi sai wanda yace khudha fala amri laman akala bi ruqyatin batil laqad akalta bi ruqyatin ruqyata ruqyatin haqqi yace je ka ci wannan abin tukushin da aka baka wani ma ya ci yayi da tsabi da ta hanyar barna aka ba shi tukushinsa ya ci kai in kaci kaci da tukushi na gaskiya ne kai sau da kakar ta fatiha ne a kaga a nan akwai matsaloli kamar guda hudu da ya kamata mu lura a wannan asari wannan hadisi da makaranta na farko kaga yayi ijtihadi ne wajen kirda dan me zai karanta aya ne zai karanta ai ba duka qur'ani ya karanta ba sai ya zabi fatiha yana yana nuna maka cewa idan wani shi ma ya samu ya ijtihadin karanta wata suran da ba fatiha ba wannan babu lihi ya halatta a babinsa na biyu sannan kuma ya ijtihadi wajen ba da adadi ai wannan adadin kamar yadda na faɗa manzala ai ba shi ya bashi ba to mutum adadin bai zo akan hanya na masu watsafa ba wannan shine kamata a lura da shi kada ba ka zo ka ba da adadi amma adadin ɗari a ɗariƙa ce ta matsafa ka bayar ko kuma ɗariƙa ta wannan adadin ana wani shaidani biyayya ne akwai wannan zai ga an ce akai adadi kaza amma idan ka je ka duba sai ga ba wai an la'akari da wasu abubuwa ne na shari'a ba abin da aka yi shine wani shaidani ne ba da wannan asalin formula din ake amfani da shi to wannan idan aka yi kaga wannan zai zama haramu zai zama an aka yi an yi shirka sannan kuma kar ya zama ya hada shi da wasu abubuwa da ke ba na shari'a ba akwai wani abubuwa na shirka ko abin da ya kuzan tauhidi abin da yana bana haka shi da faɗin mazala hal illa hada akwai wani abu ba wannan ba fatihan kawai da ka karanta ko da kar ka zo ka ce za ka yi rukuya ka karanta wani rukuya amma kuma an je kana karanta wasu abubuwa kuma da ba san me yi shi ba wani surkulle wanda kuma dalibi masu yi rukuya a yanzu wannan lokaci suna yin irin wani abuwa su ji tsoron Allah su daina wani lokaci idan ka je ma wallahi in ka ce ka sai amma gaskiya sai ce ai su sun fi tsammanin wannan abin shi ya fi ma maganin amma shi wannan kawai formality ne suke maka kamar kan wani abu ne da kar a ce eh ba a yi ba ka ce ba su da imani amma su sun fi tsammanin wannan dan abin da turaren da za su baka ko su turara ko kuma su sa maka shi a hancin ko su shafa maka wanda su sun fi tsammanin ma ya fi amfani to kaga wannan ba zai yi ya zama daidai ba sannan na hudu kuma shine wato halaccin karban tukuici yayin da mutum ya ruya saboda maza da ce laqad akata bi ruqyati haqqi ka ci tukuici tukuici da gaskiya wannan yana yake nuna maka cewa halal ne idan kai ruya a ce to malam faga wannan kana ce to malam kuma sai ka amsa a'a shikenan ka amsa abinka wannan ka ci ka ci halal abinka to sai dai inda gizo ke da sakan ya halatta yanzu in zo in yi shago in buɗe shago in kama haya in ce wannan kawai shago ne ruƙuya kaga wannan sahabbai ba haka suka yi ba bukata aka ake nema suka je suka yi wannan ruƙuya din amma su yanzu ne zo na wannan zamani su kaga abin da suke yi su buɗewa suke yi to su ne abin da magabata suka tafi akai su kaga sai ba shago suke buɗewa ba saboda ruƙuya su suna ganin kamar bai ma kamata a ce ma kai ma baka ma iya ruƙuya ba ko a gida a ce a samu wanda bai iya rukuya ba su ba sa wata halarta wannan abu suna yin rukuyan na qur'ani ce sai magunguna da ake haradawa wanda duk wasu abubuwa da kan ce muna mudawara tsaka ina da muna mudawara su muna cewa wancan kaza maganin kaza ne dan mun dan san su to amma yanzu dai abin kuma ya zama ya citira to kuma kar ku manta idan ya kasance a akwai wasu saiwa da ake ake da wahala samu wanda galibi sai an sai ya ji an shiga daji an ji an samu su sai aka taro maka su aka aje maka waje daya saboda kar ka shawo yawo sai ka shiga daji sai ka bashi ladan wannan lokaci da ya zama a wato ya kawo maka sauki ka bashi lada saboda wannan to babu ne in kuma ya bude shago saboda shi yace maganin gargajiya yake kuma daga kira hada da rukuyansa saboda wannan wahalhalun da yake yana zuwa ya hado wannan abu to wannan babu ne insha Allah amma dai kare zama wato shi abin da ya sa yake yi shine wasu abubuwa da yake dan harhadawa na haramu wasu abubuwa da yake samuwa daga shaidanu ko daga matsafa sai ya harhada amma kuma sai ya ce shi rukuya yake na shari'a islamic medicine har ina cewa to babu wani babu wata akwai wani magani wanda yake inda magani na gaske ne ba islamic ba babu shi me yasa me yasa ne mutum bai zama islamic medicine ba shi ba eh ba zai kamata ka ce islamic medicine ba islamic medicine wannan a to shi wace bai ba islamic ba ne ai duk magani magani sunansa duk magani inda halal ne kawai sunansa islamic kawai ba magana ce islamic medicine ne biyu ne duk wannan watakila dai to kaga bai halitta ba bai halitta ba duk wani yana daga cewa to kurakurai abin da ake cewa ramu tafi a farafaras da ake kawo ma banda wannan hadisi na kharija ibn ibn salt daga amminsa akwai kwatankwacin wannan hadisin shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cewa wasu daga cikin mutane daga sahabban manzon Allah su ma sun tafi wani tafiya suka nemi wadanda mutane su ba su garan bako suka ki ba su shikenan sai suka je suka tafi bayan gari cikin ikon Allah ubangiji ba zalimin kowa ba saboda haka sai shi wannan dagaci na wannan gari sai wato wani abu ya ya harbe shi kudama kamar ta harbe shi sai aka rasa mai magani sai aka ce to shikenan a cikin ku akwai wanda zai iya masa rukuya suka sanya masa wato duk wanda yawan ruku yana za a bashi wani garki na na tumakai shikenan sai dai daga cikin waɗannan sahabbai je ya karanta mashi ma Fatiha shikenan sai ya warke da izinin Allah ta'ala sai manzo Allah yake cewa min aina alimtum annaha ruqya a ina ku san cewa ruqya ce ahsantul kun kyauta wadribu li ma'akum bisahmin kuma kun je kun yi da ban ma ni ba ku kawo min nawa wannan manzo Allah ya musu haka saboda su ji daɗi kar su ji gole kaikayi na abin da suka ci a kaga anan ai sun je sun koye wannan ruqya ne da tajriba ai ba matsala ne koya musu kai ce idan kun karanta sai sai kice min aina alimtum annaha ruqya kaga sai sun jaraba ne sannan kuma ana kuma sai ya ƙara ce musu kuma idan abin da aka baka na tukuici ya halatta ka ci babu laifi wannan duka yana nuna mana wato halaccin yin istihadi zaka iya zuwa kai kokarin ka wajen wato addu'a ka je ka dauko ta aya kace ina ga in ka karanta kaza za a sami iralaka ko kuma kai ka amfani da aya kai kanka yayin da kaga wane bai da lafiya sai ka je ka karanta masa kula uzai ko kuma ka je kanta masa wata aya wacce take kai ba ka same ta kai tsaye daga manzon Allah ba to wannan duka babu komai saboda duk abin da cikin Qur'ani ni shirya ce duk waraka ce insha Allah za a dace in Allah ta'ala ya yarda a sannan kuma daga cikin abin da mutum manzon Allah ya tabbatar da ya tabbatar da sahabbai akan sa shine wato wajen adadi akwai wasu adadi da sahabbai suka rika yin yin shi manzon Allah ya tabbatar da su kamar da muka faɗa hadisin Kharija bin Salt daga amminsa kaga anan yayi amfani da wato kwana uku sannan kuma a watakila ya dauko shi daga yadda ubangiji ke ke yawan son wuturi inda Allah ta'ala wuturi yuhibbul wutura sai ka mazala mazala ya abin da sashe mu akai shine diya yadda zamu wasu ibaduka mu rika yin wuturi wuturi uku biyar bakwai watakila shi aka fahimta sai ya gina wannan addu'an nasa akan wannan a kamar wannan hadisi na wato ajawa kaga shi ma guda bakwai sau da idan ka tashi yin addu'a kan da shi kamar wuturi-wuturi duba da waɗannan hadisai duk da wannan adadin ba za ka fahimci me yasa aka shari'a ta alaƙanta shi da adadi ba amma daga cikin abin da ake fahimta shi ne ubangiji yana son mara-mara sana ka yayin da za ka nemi wato da za ka yi ka babu laifi ka yi shi ma a mara-mara wannan duk babu laifi duk wanda ya haka insha Allah bai zama ya yi bid'a ba sabanin wanda ke cewa daga ci kan ta ayatu kursi so kafa bakwai to ina kace ka samu bakwai wa ya ce bakwai da kaje ka karanta waɗannan ayoyi kaza so kaza ina kaje ka samu duk wannan babu ne za a yi ishtihari saboda waɗannan sahabbai duka sun yi ishtihari ba za kuma ya basu ba za ya basu musamman kuna ba ba mara mara da aka yi ba kuna goma goma mutum yayi babu laifi amma dai idan aka yi mara mara to kuma kamar ya fi dacewa da yanayin addu'o'i na manzon Allah za ka gane bi addu'o'in sa yana yin su yana su akan mara mara su muka ce kuma in za a yi mara mara din ya zama wato ya zama ya tsaraita daga shirka ya tsaraita kuma daga dukan wata sa'a ma shari'a daga cin abin da ake rawaito daga magabata ibn abi hatim ya rawaito da sanadinsa zuwa ga lay ibn abi sulay cewa an jaraba cewa idan aka karanta wannan aya falamma alqaw qala musa ma jitu bihi sihr inna allaha sayfiluhu inna allaha la yuslihu amal mufsidin har zuwa fadin sa walau kare al mujrimuna wannan ayoyi idan aka karanta na sautin yunus da wasu ayoyi na sautin baha an jaraba an ce idan aka karanta bi iznillahi ta'ala da iznin ubangiji ba wani ne muke mu Allah ta'ala ba amma ana sa rai ubangiji zai kwance duk wani sai tsafi da aka ma matsafi da aka ma wato matsafi ya yi ma wani mutum sadaka an jaraba wannan kuma daga ce abinda suke faɗa waɗannan ayoyi sun ba da adadi su kaga wannan babu laifi da an baka adadi duba da waɗannan hadisai da suka zo daga cikin adadi da aka samu shi ba babu laifi yayin da aka samu wata saiwa ka ce a shata da kwana uku ko kwana bakwai kuma kowane saiwa da a same shi ko ajali kaza kama a ce wannan ganye a samu wando ganyen guda bakwai kawai wani shi babu laifi magabata da yawa sun gini akan wani hadisi na ajiwa shi ma aka guda bakwai ne daga wasu an samu daga hadisi daga ko asali daga wahab ibn munabbih dan uwa ga hammam ibn munabbih kamar yadda ibn battal yake yake fada a cikin sharhin da yake masayihul bukhari shi wahab ibn munabbih yake cewa a sami magariya guda bakwai wato shi ganyen magariya din a wato daka shi zama gari shi ke a sa a samu ruwa a karanta ayatu kursi guda bakwai idan aka samu ayatu kursi guda bakwai sai a sa wani magana da a ƙara jujjuyawa a karanta ƙulaƙuzai ayatu kursi guda bakwai sannan a dinga ba mutum yana sha in sha Allah idan wani sihiri ne zai tafi mishi da shi in kuma wani wata cuta ce da aka rasa gane kanta in sha Allah za ta bayyana kuma za a sami waraka in Allah yarda da daga sun magabata kuma sun hassana wannan wannan wato hanya na wahabi bin munabbi kaga wannan shi ba an samu kai tsaye daga manzo Allah bane ijtihadi akan yi saboda haka laifin shi ne yanzu zo mu ce duk wanda bai wannan bato wannan cutar ga kai maganinta idan muka amfani da wannan wannan maganin guda bakwai da kuma ayati kursi da kuma kaza kula kuzai da karanta ba to maganin ba za a samu magani ba to wannan shi ne laifi amma mu je mu jaraba wannan kaga ba laifi bane saboda mai saboda manzo Allah ya ya tabbatar da yawa daga cikin sahabbai babu laifi da mun jaraba daga cikin abawabit da ba da adadi waɗannan adadi da muke magana a ce a yi kaza so bakwai ko so uku ko so ko a kwana uku ta yana da bawabi da malamai ke bayan ba yana da wasu ma'aunai da dole sai sun wato sun dace da su ma'auni na farko shine wato kar ya zama ya hada ya kunshi shirka bazan lalace wala ba sa bi ruqa ma ta kunshi shirka in dai zama wannan ajali ka bayar ne kana ma Allah ta'ala shirka da shi a wannan ajali din wani ne ya ce maka shi fa wani ajali ya ce maka shi ba ajalin nan ba to ba zai iya bukatar ba sai ka je ka ce to bari yin ajali saboda daɗa ma wannan aljanin rai to ko da baka kai wannan shirka kai ma Allah ta'ala saboda yanzu kayi ne ba dan ubangiji ya biya bukatu ba ya tunkuɗe maka wannan bakin cikin ba kayi ne dan aljani ya zo ya shiga ciki ya tunkuɗe maka wannan bakin cikin to kaga wannan kayi ma wannan Allah ta'ala biyayya ne wannan kuma shirka ne dabidi na biyu shine wato kare zama wannan magani da ka bayar ajali da ka bayar ko kuma kaza da kace ayi so kaza din kare zama akan hanya ce ta matsafa ko kuma hanya ce ta tamfi wanda shari'a bata sa bata alakanta mu da wannan abun ba hanya ta matsafa shine mutum kamar mutum ya zama sai da ya buga ya buga sai da bai baka adadin ba sai da ya gina ya wato buga alƙalman sa sai da ya buga kasan sa da ya tashi sai da ya buga ya buga ya buga ya buga ya ga ya aure tauraruwan sa tauraruwan sa ya ga kaza ya ga kaza ce to wannan adadi kaza ne haka idan zaka yi wannan addu'a kai akan adadi kaza ne kamar yadda shi wannan albuni ya rika faɗa a shamsu ba'ari muka kawo a kwanakin baya wannan wanda ya yi wannan abun ya yi haramu wannan adadin ba zai fushe shi ba dan mazala ya tabbatar da wasu habai sun yi so bakwai sun yi so uku sun yi kaza kaso kaza wani abun da ya yi haramu kuma shirka na iya shiga ciki ba banda wannan haka duk wanda ya gina abinsa a kan wato da yau zai kanta rukuya din sai ya rika haɗa shi da wasu surkulle da ba san me yake faɗa ba wasu tamtama ya rika faɗa wasu abubuwa ne ba larabci ba ma kuma ba a san me yake faɗa ba wataƙila idan an je an duba zai dinga ganin wasu il il il wato yana kiran aljanu kenan to wannan shi ma a wannan haramun ne mutum ya yi ruƙuya da irin wannan ko da ko ya baka adadi ya ce wannan il il wannan kaza kaza kaza ka faɗa shi bakwai to wannan ba za a mushi wato biyayya ba saboda ya kunshi abin da yake haram haka zalika abin da yake an haɗa shi da kalmasi talisman ko kuma na khatimi a ce wannan khatimin khatimin annabi yusuf ne wadda aka dume neman wato farin jini dume neman farin jini wannan hatimin ya je ya hayayi shi ya yi shi sai ya kwalli da shi shi ke ya dinga zizara a idansa shi ke nan idan mata sun gashi za su dinga yanka hannayensu waka haka masu ga annabi yusuf wannan duk wanda ya yi irin wannan shi ma to yanzu wannan haramun ya yi saboda wato abin da ya yi wato neman taimako ne ga wurin allah ta'ala haka zalika duk wanda ya yi ma aka ce addu'an ba zai yi ba sai ya yanka wata dabba ko kuma sai ya yi wani abu so ajali kaza dabba din zai yanka zai yanka ga ta siga ta musamman ko kuma wato wani kala ta musamman wata irin dabba ta musamman zai yanka ko kuma in zai rufe ya rufe a waje kaza ya rufe a waje kaza ko gaban gidan ko bayan gidan ko kusurwa kaza ko kaza ko kaza ko kaza duk wannan duk wanda ya irin wannan to yayi akan tabarki ya matsafa wannan kuma haramun yayi kuma shirka yayi wannan abun ba daidai ne ba haka zalika jinin dabban da ya yanka a ce je tara in ya tara ya je ya samu wannan abin da ya karanta din ya je ya gwamutsa da jinin sai je zubar a wani waje ko ya je kaza ko ya je shafa ma wani mara lafiya duk wannan duk wanda ya irin wannan ya tabbatar ya ya wato abin da yayi sa'a ma Allah ta'ala ne kuma zai iya fita daga musulunci saboda wato wannan abin da yayi na shirka daga cikin abin da yake wato shi kuma canfi ne ba shirka bane shine abin da wato za a gani wani lokaci an samu su asali daga masu ilimi na wannan ramli din masu ilimi na tanjimi masu ilimi na taurari sai su je sai su dauko wani abu da ba su da alaka asali sai a ce a je a duba a gani wannan zikirin in zaka yi zaka yi shi sau 313 ne idan ku samu 313 shine ajalin wanda suka je yakin badar to yanzu menene alaka wanda suka je yakin badar da waɗannan da wannan a samu waraka kuma babu alaka to sai a ce ai ana yi ne saboda a samu albarkacin waɗannan sahabbai suka je yakin badar ko kuma ya ce ai da muka je da na je sai na duba basmala ba sun mi'ara ajalinta su kaza ne to da naje sai ka ce wannan abin da za a baka na formulan ka je kai ajalin so kaza in ka ce kar ayu me a ciki basmala ce ba in izalan zamani ya za ku hana wannan abubuwan wannan abin da aka yi shine wato an canfa wani abu ne da bai da alaka canfi ne na shiriri ta da halatta ayi ba shi ma wannan in mutum ya zama ya bari irin waɗannan abubuwan to ko kai iyalan ka tsaya to wanda yake kasa da kai matarka ɗanka zai je ɗauko abin da kai baka san kansa ba saboda mai saboda ka ba shi dama yi wannan sau da aka shi ta tsayin kamar da makamara dama shi ne wata kofa na kurkusa na aji a shirka na aji a tsafi saboda an ji an haɗa wasu abubuwan da babu alama su da adaka shi sa albani yayin da ya kawo hadisin ali jihabi kitabin la hadisin na ibn hibban wannan shi zai na maka cewa albani ba karamin karatu ke ba albani hawa abubuwan da baka tsammanin kawai wato ya iya ya san su sai shi ya kan je duba ya ce wa amma gairu zalika min ruqa ya ce amma abinda ba yin ruqya na shari'a ba fala tushra wannan ba mashru'i bane ka rika yin sa la siyama ma kana minha maktuban bil huruf al muqatta'a musamman waɗannan ruqya da za a ce za a yi su ne ta hanyar amfani da wato harfa wanda ake aka guda ɗaya din nan a ce wannan ka zo kan ba in ka zo kan ba sai ka yi ka sa hannunka a wajen sai ka kanta wasu abubuwa in ka zo ka ƙara yin zuwa wajen sin ka karanta wasu abubuwa ko kuma ka samu harafin alif lamim din na qur'ani kowane harafi ka je ka ce to ga sirrin alif ga sirrin lam ga sirrin min jayi mi ara kowanne kuma ga yadda zaka yi addu'a na musamman kamar da abu ya rika bayarwa wannan ibadi kace duk ba za a yi wannan ba saboda wannan duk babu shari'a babu abin da ya babu alaka bil huruf al muqatta wa rumuz al mughlaqa da kuma wasu alamomi wanda suke a kulle in an ce a bayani ba za a ga maka me asalin sa a shari'a ba Allah ce laysa laha ma'anan salim wanda ba su da wani ma'ana ko kubutaccen ma'ana a shari'a كما ترى انواعا منها في الكتاب المسمى بشمس المعارف الكبرى كما yadda zaka samu ire-iren waɗannan addu'o'i irin wannan rukuya rukuya din a littafin nan na albuni shamsul ma'arif al-kubra albani yana musha da wannan littafin da muka zo muka magana a kansa yake duk wanda bai halatta ba bai halatta a rika yi ba daga cikin alamomin da zaka rika gane cewa wannan addu'a da ake yi an sa abu shari'a an fita hanya an kauce hanya a shine abinda wasu daga cikin wahid absalam bali mai asalul batta ya faɗa yace in ka je za a baka addu'a sai ka je ya ce maka cewa sunan mara lafiya wa sunan mahaifiyarsa to kaga wannan akwai abu akwai lauje cikin dadi tashi kawai wannan sihiri ne gaskiya zai maka tashi ka gudu kawai yace wai zai baka maganin kaza ne amma sai ba tambayar ka to amma wa sunan mara lafiyar ne wa sunan mahaifiyarsa to kawo hulansa ko kawo takalminsa kawo dan cikinsa to bayan an gama an gama an gama kuma to wannan ba nasa bane ka je ka samu kana zuwa ka samu masa rigar nan kafin kai ai komi ka sa masa wannan riga kaga wannan tsafi akai wani ajali ne aka kawo kangararre wanda ya fi wancan kangara zai je kore shi in aka yi tsafi za Allah ta tsare mu mala yake ce yace kuma ko a tambaye sunan mahaifiyarsa galibi sun tambaye sunan mahaifiya ka san ai alaƙa tsakanin mahaifiya ta fi girma akan alaƙa tsakanin mahaifi sai ci wannan a jikinta ya fito a banda wannan kuma ya ce a ji a yanka nau'i kaza na dabba wai ba addu'a zai maka amma sai ce to wannan rukuya idan mun gama a je a yanka kaza mai wake-wake jinin in babu laifin za a karanta in za a yi sai a je ta bayan gida a yanka wai mai rukuya ke nafa zai maka wannan kuma abubuwa to wannan kaga ba daidai ne ba daga ji ka san wannan an fita hanya an kauce hanya daga ci kuma kamar da muka faɗa falasimai wanda ɗanan azai waɗannan sawatin da katamai da ake karantawa daga ciki yake cewa akwai harkul murabba'at wasu abubuwa za a zo a yi a zane ko su kwaya ko waye ko kwaye ko da ko ma meye dai in a zo a yi shi idan aka zo aka yi shi sai a zo kowane kusurwa a yi wasu rubuce rubuce a ce to kowane kusurwa idan ka zo aka bayan gama rubutun sai ka zo ka shaƙa wani mara lafiya ka ƙona masa shi ka masa turare wannan haramun ne daga ji wannan burin boka ya aka same shi sai kuma ko kuma ya ce a kaza a je a masa kaza a masa kaza a masa kaza in an je a samu kuma sai a je a binne abin bane bane bane kan an fara bane bane to dama an shiga wasu ba wani babu ko daban Allah ya tsare ko kuma at-tabakhur bil awraq a je a ci a samu wasu abubuwa a tarara wannan insha Allah zamu zo akwai magana kan tararan nan zamu zo mu kara magana kansa a ko kuma yazo yana yin wasu maganganu da ba a gane ba ko kuma yazo yana yin wasu yana faɗa wasu abubuwa da wanda yake asali an same su daga waɗannan matsafa wannan duka idan ka ga mutum zai maka rubuya ko kuma zai baka formula ta rubuya din amma ya bada yana baka da ire-iren wannan abubuwan to wannan kai tsaye daga in shi ba matsafin bai daga gurin matsafa aka same shi eh shi ba lalle shi ya sani ba dan kaga su masu dan sai da wannan magunguna lokacin ba eh to to ai ba laifi sai mun mun zo wajen kwana a su shi ba lalle ya sani ba wani lokacin ka wannan mutane su ba sani ba wasu za a gani ko rubutun sha da suke yi suna dan khatiman nan wallahi galibi ya je sati juma'a sane kawai je sai abin sa shi kuma baka ta aloge kar a zo a ce wai to malam fa za ta wannan watan ne za ta za ta sauke za ta sauka ina magani ga shi tana na'ura ina magani ina magani sai sai je ya ta rubuta rubuta za in an dace an dace in ba dace ba sai sai kokarin in ya ce maka ku je ku kanta bismillah kafa bakwai wanda kila ku za ku ga abin da sauki wanda ka dole sai ya dan dinga hadawa da wasu ƴan wasu sake-sake yana wasu zane-zane wanda sai ce wannan ayi babban hatimi ne mujarrabi an jaraba to kuma sai ta bayarwa ana sha shi ya san abin kwarai da gaske so galibi ba lalle ya sani ba shi bai san cewa wannan abu asalin daga wurin bokaye ne ba kila shi baya karatu ma kila gardi ne sadaka wannan ba zai sanya ko da shi mai gaskiya ne kuma a ce kuma wato wannan ya kubuta ba bai kubuta ba daga ciki shine wato ya zama shi wannan abin da za a yi rukuyan da shi ko mai rukuya din sai ka je ka same shi kaga yana kama da irin yadda kafirai ke yi a kusa abubuwa da aka san cewa wani kafirai suke yin wani abubuwa ko ka je ka same shi kawai a kamar yadda muke gani a talabijin a ce wai wani fasto zai zo ya fitar da su waɗannan wanda a suka kama a yana yin wasu raye-raye yana yin wasu abubuwa ya zo ya samu cross yana ga ɗanci cokola maka ko wani abu shi ma sai aka same shi ya samu wasu abubuwa kamar cross yana cokola ma aka ga wannan fitinanne ne wato sai da kaje zaka je ka yi aiki da zaka je ka aiki na nasara ko ka ci kana ruɓuya kaga wanda ba za dole a same shi bai zama ya daidai da nasara ba wajen yin maganin ko kuma wajen bada magani ya zama formula ta yi kama da formula ɗin ta nasara ko kuma wasu wanda suke ba musulmai ba kama amfani da waɗannan cross ɗin kama amfani da wasu turarruka da aka san nasarar sabi awa ke yi wannan shi ma bai dace ba daga ci kuma na hudu shi na ƙarshe ya zama wato shi in za a bada formula a ce a yi so kaza ko so bakwai ko maganin a ce za a yi maganin kare zama a cikinsa akwai wato abin da ke haramun ne a ce a cikin wannan magani din magani ne za a ba mutum ya sha sai aka ce sai an zai an samu wani kitse na zaki din misali ko a ce za a je a samawa wasu dabbobi a je a ciro aka yi fansu aka yi fa a je a dandaka su aka dandaka sai a je a hada da maganin a ce yana wannan maganin ko ko a ce a wannan magani sai an je an samu wani mesa ko a samu wani maciji a samu jininsa ko wani abu na jikinsa a amfani da shi to duk wannan tunda ya hada da haramun shi ma wannan duka wannan baya cikin abin da ubangiji ya halatta mana mai magani da shi magani na sha da sunan rukuya wannan bai halatta ba sirare shi kuma wannan shine zai zama insha Allah karatunmu da zai zo a sati mai zuwa turarawa ana turarawa ko ba a turarawa daga wannan kuma sai mu shiga wani babi insha Allah ta'ala abinda muka tada dai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babu tambaya insha Allah sai mu shiga wannan da turaren da yayi wuya kwarai da gaske na yi tsammanin zamu